الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi talatin ga watan rabi na awal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun cike a ƙarshen sura suratu muhammad za mu tashi farkon suratul fath wanda wato sura ce in ka fara irgin ita ce sura ta 48 sunan ta kenan kamar da aka ji an saukar da ita ne a Madina duk da malamai suna cewa ana kiranta madaniya ne saboda lokacin annabi ya yi hijira amma gurin da ta sauka ta sauka ne a wani guri da daddare ake kiransa Qur'anul Jamil ranar tsakankanin tsakanin maka da madina to amma ko da a makan ta sauka sunanta madaniya domin a lokacin annabi da ya hijira ba to ta sauka ne a wannan lokacin ita ce zuwa ta ɗari da sha uku a in ka fara a wato a jerin sauka kenan ta sauka bayan suratul safi kafin suratul tauba tana da ayoyin guda ashirin da tara babban jigo abin da take koyarwa shine alƙawarin samun buɗi ga annabi alaihi salatu wassalam da kuma buɗi da nasara da kafuwar musulmi a duniya cewa musulmi za su kafu sannan za ta koyar da mu dabaru da tsarin da ya kamata shugaba ya kasance lokacin da yake jagorantar mutane muna roƙo Allah wa rukun sarki ya mana jagoranci wajen biya wa didi da fassara wa didi ba mu yi aiki da abin da zamu yi sai na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا Imam Ahmad bin Hanbal ya yi ruwaya daga Abdullahi bin Mugaffal inda yake cewa qara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam am al-fath fi masirihi surat al-fath ala rahilati Annabi ya da abin da Allah tabbata a gare shi ya karanta wato shekarar da aka yi fatahu Makka shekara ta shida kenan ya karanta suratul fath akan abu hawansa faraja'a fiha ya yi karatun da yan karatun ƙurani ke kira tarbiyya ya yi wannan karatun mu'awiya yake cewa launa an yi a karahu an yake ne an nasu alaina ba da ina kin ba na so mutane karin tara yan kallo ba na akai ku na kun kirata da na yi kai to muku na kwatanta muku irin yadda annabi ya yi karatun suratul fatih a wannan lokacin to wannan sura suratul fatih bayan bismillah bismillahir rahmanir rahim Allah ya bude ta da cewa inna hakika mu fatahna laka mun yi maka budi fatham mubina budi wanda yake mabayyani ajiri amma wannan ne yan jira laka Allah dan Allah ya zafarta ba ma ta kaddama min zambi abin da ya gabata na zunubinka ko ma ta akar da wanda ka jinkirta ba kai ba wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah ya yi ma haka idan ya cika ni'imarsa akanka wa yahdi yaka yashirya da kai siraran wata hanya mustaqima mai tsakiya bayan haka kuma wa yansuraka Allah kuma dan Allah ya taimake ka nasran aziza taimako wanda yake mabuwaye ke kamar da muka ga wannan wato ayoyin yadda aka biya ta haka in kana karanta tafsir tafsirai za ka suna kawo wato dalilin sauka ayoyi da kuma bayanai masu yawa da ake yi wanda za su tsara ma haske a kan sura ma'ana yake nazala ta hadi suratul karima wannan surar mai girma ta sauka ne da mara da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi kira da abinci Allah ya tabbata a gare shi ya dawo min al-hudaybiyya daga hudaybiyya fi al-qa'da a watan al-qa'da min sanati 60 min al-hijra a shekara ta shida bayan hijira a tasar da wani mushrikuna an al-wusuli ila al-masjid al-haram to a shekara ne annabi ya yi niyyar ya je umara an san umara annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗaya guda hudu yayi a rayuwarsa sannan kuma aikin hajji guda ɗaya kamar yadda za mu ji nan gaba to sai suka hana shi suka ci da garin mahaifarsa ya zo shi za ka ce wajen shi gaba ƙuruƙuru sanin an yi tafiya doguwa sai da aka zo suna biyo ƙanshin maka kafirai suka ce wajen shi gaba wa hadu bai na huwa bai na zali suka sa katanga tsakaninsa da umara ɗin sun mamalu ila al-musalaha wal muhadala da kalbi sai a koma cewa to bari a yi sulhu a sassauta wato wuta cewa yanzu ba za a yi amma sulhu shi ne an yarda a amawu haza sun ma yaki min tsaji cewa wannan shekarar ce abinda suka yarda a sulhu ya koma sun yarda shekarar mai zuwa ya zo ya yi aikin hajji amma yanzu bai ta ba suka toge a kan haka nan ne zai na umar ya yi zafi cewa annabi ya ba shi dama duk abin da zai faru ya faru eh ko ta ware ko ta waraye gaba ɗaya ta abin da zai faru ya faru sai annabi alaihi salatu wasallam saboda wasu dalilai sai ya hana sai na ba dan to shi ne yake cewa fa ajaba hum ila zalika ala takarruhin min jama'atin min as-sahaba annabi ya amsa duk da danganan sahabbai abin da annabi ya yanke bai musu dadi ba amma tunda ya yanke ba abin da za su yi suna ganin yaya ai wajen kilomita dubu misali an yi ɗari tara da wani abu saura ƙasa da ɗari a ce kuma ba za mu shiga ba annabi ya ce ya yarda suka kawo wannan sulo a cikin sulo ba da aka yi a hudaybiya daga cikin kalmomin a da cewa wanda za gani ba wai abu ne da sai mai zurfin hankali ne zai gano an yi zalunci ba kowa duk mai hankali zai gano cewa zalunci ne tsantsa misali tsere cikin kalmomin a sulo sai ya kunyar da cewa duk wanda ya musulunta duk wanda ya musulunta daga cikin ku daga cikin mu ya dawo gurin ku muka zo za ku ba mu kayan mu idan kuma na mu ne na ku ne ya dawo cikin mu za a ba ku ba kaga wannan ai zalunci ne karara annabi yake mun yadda ai a wannan rubutun ba a gaba ba wani da ake kira Abu Jandis ya kwallo daga gurin ubangidansa yana musulmi ya musulunta suka dan daure ya gudo gurin musulmi ya zo yana kallon da ya zo da wari a daure yana zuwa kace to ga ya annabi yake kuma ka musu wannan shine batun zuriya wannan sakan da yake kamar yadda malam sallahi ya kawo a cikin littafin zuriya da sauran malamai zaka ga akwai da tayi ko da biyo rama da muka biya a baya kaga akwai natijoji masu yawa da aka samu amma dai a zahiri musulmi sun ce sun ce kuma tika to shine yake cewa ana wanne yanayin tabbai suna cewa haka min Umar bin Khattab daga cikin wanda suka nuna damuwar a lokacin akwai sai na Umar kamar sai ya ce tafsiru fi mawdi'i min tafsiri hadhihi sura kamar yadda wato warware hakan zai zo a cikin tafsirin wato wannan surar da zamu bayani nan gaba shi ma kana min amrihi wa amruhu shi abin da abin da ya faru tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da shi wa ja'ala zalika sulha fathan sannan kuma aka sanya wannan sulhun daga agaji a fili zalunci ya ka zalunci musulmi amma Allah ya kira shi da fatahi gudi shine ai a kan ke ko jiyar wa huwa ma yakun ta yazo ya toje ce wanda yake so ka aura idan ka hakura da biyayya ga ni saboda biyayya ga ni wato ya ke kira wajibi ce idan kai hakuri sai abin nan gaba zai yi wa alkai dan da yawa wani ina yau faɗa wannan kalmar cewa idan mutum ya yi istikara ya ba Allah gadi sai ga abin da zan wato yake so ya yi kuma ya yi to shine alheri ko da ba ka san istikara ba wai ana nufin abiyar wato ka ji daɗin ka ko ka gani a bacci ba ba haka ake nufi ba Allah ya yassare وتوى كإن كان إن كان هذا الأمر خير لي عشان لو جاء الخير فقدر لي الخير ويسره لي kasa ya zama mun alkhairi sannan ka zame wa kasa ya zama sauki a gare ni aka ka faɗa to in dai ka kika ga kin yi istikara kuma an zo ba ja so a zahiri amma ba ya binci ya dage shi ma gogon yana nan kuma yana ta zuwa duk wulaƙancin da kike yi bai janye ba sannan kuma ya kawo kuɗi aka karba ya je ci gaba da gini yana haɗa kayan da shi to gini ne ai inda ba ne ne bane sai a kawo wata katuwar gada ta hana dukiya shi ne rage alheri wata katuwar gada ce za ta zo ta tsaya a bakin hanya ko dutse ya hana dukiya to saboda haka sai tsaye aka nuna cewa wannan shine alheri domin kaga abin da yasa aka kira shi da alheri bayan sulhu da jiya an samu zaman lafiya tsakanin larabawa bayan wannan sulhu sannan sulhu ya janyo cire hannun shawa daga duk wani rikici da yaki da zai auku tsakanin musulmi da kafirai wannan sulhu ne ya haifar da wannan duk da abin ya an zalunci musulmi sannan kuma an samu damar yaɗa dawa a sunan Lodediya. Sannan daga wannan sunan an wato wasu mutane da dama sun samu damar shiga musulunci. Shi ne Imam Zuhuri yake cewa ba taɓa samun wani buɗi da ya fi na sunan Lodediya ba, ko ba taɓa maka yake bai kai kyau. To shi ne ma da yake gaya mana a nan cewa وهذه السورة فيما كان من أمره نعم وجعل السورة فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما أعلى الأمر إليه دائر ساكا وقل ناك سامو لجبايا عبد الله بن مسعود ينا رواية وننسى سوى إنكم تعودون الفتح فتح مكة وكنا لنسى فتح فتح مكة فالبولي da Allah yake magana shine fatahu makka sai ce wa nanu na'udul fata sulul hudaybiya mu kuma abin da muke ganin buɗi a gurin musulmi shine sunan hudaybiya haka kuma jabir ya faɗa ma kunna na'udul fata illa yawmal hudaybiya yace ba ma kiran wani wata rana da ranar buɗi in ba ranar hudaybiya ba Imam Bukhari yana da ruwaya daga Bara'u bin Azib yace ta'uduna an tubul fata fatahu makka ko kuna lissafa wato buɗi a matsayin fatahu makka wa kad kana fatahu makka da fathan yace ko shakka babu fatahu makka buɗi amma wa nanu na'udul fatati bai ake da zuwa ne yawmal hudaybiya yace muna lissafa buɗi da bai ake da zuwa mu baya da aka yi wa annabi alaihi salatu wassalam karkashin buji a ranar hudaybiya yace mun kasance tare da annabi alaihi salatu wassalam arba'u ashara mi'a mu dubu ɗaya da ɗari hudu mu sahabbai in ji wannan sahabu bara'u bin azib yace wal hudaybiya bi ita hudaybiya wata rijiya ce fa naza'naha fa lam natruk fiha qatra saboda yawan muje da muka kwaye ruwan rijiya gaba daya sai kar ta kafi saboda yawan yace ba ruwa a gurin sai ida sai da muka kwaye shi kaf kamar da dalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya samu labarin cewa mun janye ruwan rijiya kuma ana cikin ruwa ba ta fata na ta'ala ta fiha annabi yana zuwa shi zauna akan bakin rijiya kafir shine wannan wato loban da ake wa rijiya sai zauna a bakinta kuma da hadi ina yin limani fatawaza yace wanda yake da ruwa ragowa a cikin dan mazubin sai kawo ya kawo mu aka samu wani yana da ragowar ruwa a gorarsa annabi ya alwala da shi sai kuma tamazmata wa wada'a yayi ya kurkure bakin sa yayi addu'a a cikin ragowar ruwa kuma sabahu bi hadi sauki ruwan ragowar sai fara a cikin rijiyar da take yin ruwan gaba daya yace fa tarafna gairu ba'idi muka bar wannan rijiya ba tare da tsawon lokaci ba kan lokaci kankani kuma kuma inna asdaratna ma ina da halu warqa'idina yace wallahi sai ga ruwa yana ambali a cikin ta yace da mu da ababen hawan mu muka ja kuma muka yi guduri wanda annabi waje wannan saboda haka sai yace Imam Ahmad shi ma yana da ruwa daga Umar dan Khattab yace wata rana mun kasance a yayin tafiya fa sa'altu an sai in sai dine wa annabi tambaya talata ba za su da na tambaya annabi sau uku falan ya rudda alayya annabi yake da ni alas ya rasulullah ne kaza kaza kaza sai annabi ya bar shiru sau uku yana tambayarsa قال إن سيدنا عمر يتي فرشوك راهي لكي يتي سينا داو سم سم سم سم ناو فأبو هاوانا فتقدمت مخافة أن يكون نزل فيه شيء يتي نسلا لي نبقر سوى لنا سوران نايو أن نبتن بيع سوقه بيبان أنسى وكا آية سوقا أتينا قولا يمين يتي لن تنزلوا أبو هاوانا نبقر قال يتي فإذا فإذا أنا بمنادي ينادي إنا مقرم بدوا kawai sai na ji wani mai kela yana kira ya Umar bin al-Khattab yana kiran sa aina Umar ina Umar yake kale yake farajat sai na dawo wa ana azunnu annahu najala fi shay'un yake gaba ɗaya na ga na gaba saduda shi ke nan wata aya ta sauka a kaina sai da Umar yana jin tsoron haka cewa yana tsammanin wata aya ta sauka a kansa kala sai ruwa yake fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam كان التي نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها يتي جيع وتا آية وتا سورة تاسوكا غريني ودا تافو دنيا دا ودي يكي سكنتا سي النبي يكرمت wannan سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما زوا قريب Ali bin al-Madini yake cewa wannan wato um oke Imam Ahmad yana da wata ruwaya daga Anas bin Malik hadiyo yace nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam liyajira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara yace annabi ya faɗi cewa la kad unzila alayhi ayatun ahabbu ilayya mimma ala al-ardi cewa Allah ya saka mun da wata aya wadda ta fi duniya da abin da yake cikin ta lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo hadisi imamu ahmad shi kuma daga mujira bin shuba yace wata rana annabi ya kasance yana sallah da daddare hatta tariba kadamahu kafa ta ta kubbar sanan tsaki saboda sallar dare fakila lahu ya kace da shi da na aisha ce wata ruwaya tace da shi alaysa karika farallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kiru Allah madaukakin sarki bai gafarta ma abin da ya gabata na zunubin ka ba kuma ta asara da wanda ya zama dukiri menene zunubin annaba mun faɗa karatun da yake shine wato karkul aula idan ga abu ahada da kuma hada idan annabi ya dau mai kyau ya bar mara kyau to shine sai Allah ya tuhume shi kaga yau ne dibe ne suka leja ido ba ne dibe ne to bar abu mafi kyau a daure kyau shine laifi a gurin annabawa suna raba a zuban to a gurin Allah wannan shine laifi to ba ta wani laifi ko kaɗan to in ma da za su yi Allah ya yaji da wanda suke da wanda za su yi din duk Allah ya yaji ne shine biyar da fira na kallahu ma ta kaddama min zambi wa ma ta akhara to kale yake afala akuna abdan shakura kin ba za ka kasance bawa mai godiya ba ruwayar imamu Ahmad daga rana ya tace annabi ya kasance idan kalla in ya tashi sallah kama ya nike wato sai ta kiyamu laili hatta ta tafaddara ta tafaddara kadamahu ko rijilawo a sai da kababuwan da suka kumbura suka tsage fa qalat lahu aisha na na ya tace da ya rasulullah hatta tunahu hada wa zika da kai haka wa qad ghafara laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara rahali Allah ya gafarta ba abin da ya gabata nan da banka da wanda za kai da da wanda za kai nan gaba sai ya Aisha afala akuna abdan shakura dan Allah ya mun wannan bazan zama bawa mai godiya ba godewa Allah Allah ya baka kudi shine kai kai sadaka kai kyauta kai zakka shine godiya ga Allah kada a cikin ka ka kika ja kai abin da ya gabata wannan shine godiya idan Allah ya baka kudi kake kake sa kaya masu kyau to ba da lafiyar kake wa Allah domin kana ga jama'a Allah ba bai ban ba shi abin da kake faɗa kuma kan ne Allah ya baka kudi kai ki fidda zakka to kana ga wa Allah mutane Allah bai baka ba ba ce mako ba sadaka ba kyauta to ba da lafiyar kake wa Allah iyalin ka ba wala wada ta su da abin da ya kamata ba da lafiyar kake wa Allah ƴaƴan ka sai dai su taka maka ba da lafiyar kake wa Allah shi ne abin da ko da yake za a duba abin da ita lahira a duniya ake gina daga duniya kake yanzu in kana so ka gina gida kai ma ba haka kake yi ba kai ta zuwa wata ila kai ka jin zakin ma kana duba bijan yau a an kai bulo ka za a koma to yadda ka ga kana yin wannan yanayi ita ma lahira haka ake yi sai dai can kawai kana da ma'aikata kana da wanda za su duba ba kawai abin da ake bukata shine kai ta tura kuɗi ta akawun amma duk abin da kake bukata za a yi ba fiye da wanda kake wato tsammani ba shi ne Allah ya baka kudi a nan to kai gidan da kake so a lahira irin sa za ka gina in ka ga dama ka zauna a gidan kasa in ka ga dama ka samu lokacin area ka je in ka ga dama ka samu diyari da wannan gurin da Allah ya baka to saboda haka wannan shi ne abin da Annabi ya gaya wa Nana Aisha in ba za a zama bawa mai godiya ba in Allah ya ba baiwa ta hadda alkurani to gode wa Allah shine a ga kana kwatantawa ba kai kada ba ba cewa kai dan bunni kawai za a zo karatu kai sai canja murya amma an zo rikin mutunci kai ne a gaba wannan ba godiya ba godiya ga Allah shine a ga wannan tasirin karatu a jikinka shine godiya ga Allah to wannan shine inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar lalle mun maka budi wanda yake budi wanda yake mabayyani Allah ya ma haka ne dan ya gafarta ma abin da ya gabata cikin zunuban ka ba ta asara da wanda aka yi jinkiri ba ai ba wa yutimma ni'matahu alayka sannan ya cika ni'marsa gare ka wa ya biya ka siratan mustaqima ya jiyar da kai hanya mai tsakiya sai yake wa yansuraka Allahu nasran aziza kana Allah madaukakin sarki ya taimake ka taimako wanda yake magoyan taimako sai Allah yake wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ولله جنود السماوات والأرض
Allah yake huwa allazi anzala sakinata Allah shine wanda yake saukar da nutsuwa fi qulubil mu'minina atukatan mu'minai me yasa yake li yazadu imana dan su ƙara imani kaga wannan shi yake nuna ba al imani ya jidi wa yanqu dan wayan da take al imani gane la yazidi wa la yanqu kaga sun bata domin Qur'ani abin da yake gaya mana kenan wato liyazdadu imanan ma'a imani cewa dan su ƙara imani tare da nasu imani ya ayyuhan ladina amanu aminu kaga wannan ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah kuka yi imani aminu ku yi imani a a ku ƙara wani imani ya ake ne an gane ku to shine liyazdadu imanan ma'a imani lallai wato في واتو أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ما ليك وهم الصحابة يوم الهديبية وهم من الناس وقال سنة صحابين أنا الهديبية الذين استجابوا لله ولرسوله والاستعابة وعلا دمزنك وانقادوا لحكم الله ورسوله كده بيبيو da hukuncin Allah da manzonsa falam matma annat qulubuhum lidalik yayin da zukatan su suka tabbata akan haka wanda kana suka kafu zadahum imanan ma imani to sai Allah madaukakin sarki yace hakan ya kara musu imani akan imani to shine wato yazadu imanan ma imani sai Allah madaukakin sarki yace walillahi junudus samawati wal ard sai Allah shine wanda yake da rinjiloni na sama da kasa shine junudus samawati wal ard Allah shine yake da rinduna rinduna sama shine malaiku wal ard malaiku kace kuma kamar iska farkanna alaihi murihan ko kaga haka ya ga wurin kanda Allah ya aiko musu da rundunar sai kace isa da isa kuma adawa fa amma tabudu fa uliku wa amma adu fa uliku bi rihin shine abu shine julud da adawa da iska ita ce tsere ke rundunonin Allah wasu kuma da Allah ya yanzu ba mutanen France ba kudin tiro Allah ya aika musu ba shine shine julud da ai corona virus julud da lamsa rawhani an fahimta da kyau ko cututtuka wannan magana da ake diphtheria zuwa ya julud da lamsa rawhani Allah yana da salo kala kala ya yi alƙawari ba zai halakar da al'umman annabi ba gaba daya amma zai alƙawarin ba zai halakar da Kano Najeriya Faransa Isra'ila wallahi bai yi wannan alƙawarin ba saboda haka cikin lokaci kankani zai rusa Isra'ila da yadda Allah ba dauke shi wannan abin da suke yi duk yake nuna cewa kololuwar da annabi ya faɗa sai an je kololuwa ke faduwa wallahi yanzu sun kai six points kawai rubucewa za su yanzu ne daga wannan lokacin Isra'ila da yarda Allah ta dina musu saboda haka wannan shine jirudar din haka Allah yake girgiza ta da Allah yake turowa jirudar lam tarawani saboda haka Allah yana da salo daban-daban da yake tura aga dan Allah ya ba anzalna alaihi masubana wal jarada والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات لو كما فعلنا عليهم البراجيع ko kudin tilo Allah ya aika musu kudin tilo sun anan yadda in mutum yana bibiya zai ga irin salon da ya faru da banu Isra'ila annabi Musa su ma yanzu kudin ka duba dai batu ne da kakana da tsafta da kaza turare turare ne kyau in ka duba za ga dan Faransa ko in dai ba daga harabe ne yake ba ka ga ba karanta ba ce kawai Allah ne yake so ya nuna musu a jahidu kudrati cewa ya fi karfin kowa ba ka ganin abin da kake cin kawo da shi ko me ya jiji Allah ya zautar da kai da shi ko ya ɗauke wani abu wani lokacin kai da yi kawai ya hana ka ya ga za a yi wani lokacin ba da gudu za a yi asibiti da kai ba ana nemawa iska iskar da kake wa Allah gori cewa bai baka ko kwabo ba yanzu ita ke nema za a siya kuma babu idan ina yau faɗa idan mutum ya tashi ya ga lafiyarsa kalau to wallahi ya gode wa Allah ko ba ko kobo a cikin ka saboda wani Allah madaukakin sarki ya ba shi kuɗin sannan sai ya haɗa shi da rashin lafiya kuma yana nan duk sati sai ya sha maganin dubu talatin talatin da biyar dubu hamsin kai kuma sai ya hana ka kuɗi kuma ya baka lafiya shi kuma wancan mara lafiyar to yake yanzu a kwata kudin ma a baki lafiya irin taka amma korafi kake yi korafi kake yi zo da haka baiwa ce bayan Allah ne ma dali magbunin fihi ba kathirun minan nas as-sihat wal barat abubuwa ni momi guda biyu da yawan mutane za su samu gaci rana da kiyama zalika yawmut tazabur shine aka ce lafiya da ranar lokaci idan Allah ya baka lafiya ya amfani da ita idan baka lokaci kana da shi kai kai da ka zauna a aikin a yi kokari ka bi Allah da wannan tsaron lokaci saboda haka junudun lam tarawa ba iya malaiku bane ban kasa ne su tuka kalo daban-daban shine wajudun lam tarawa da kuma wato to wani lahi junubi samawati wal ard dan Allah madaukakin sarki yana da rinjina bari sun yau sai biya wace yana da rinjinoni waɗanda suke wato a sama da ƙasa wa kana Allahu aliman hakima lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance aliman masani hakima ko mai hikima ba ni to
لنجزي المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك Allah madaukakin sarki ya ce ni yi dukinan mu'mini kamar ka tambaya ni ta Allah ya so kan musu da nutsuwar sai sai ya yi haka ne dan ya shigar da mu'minai maza والمؤمنات بكم المؤمنين ما دائنا جنات وتع الجنة الجنة تبدبا تجري من تحتها الأنهار ودك وربوك يقولوا أكركشين الله يجي خالدين فيها لا تدوم عشين ما فينا فيها أبدا za su dawwama a ciki har abada wa yukaffiru anhum sayyi'atihim kuma Allah zai kankare musu zunuban su dalilin wannan ai qadayahum wa dhunubahum wala yu'aqibuhum 'alayha shine zunuban su laifuffukan su da zunuban su Allah ba zai musu hukuma a kai ba wani ya abu wa yasa wa yake Allah zai musu abuwa ya kawo musu da kai sannan ya musu gafara wa yasturu ya sitirta su wa yarhamu sannan kuma ya musu raba wa kana zalika inda Allah fawzan azima lalle wannan a gurin Allah madaukakin sarki rabo ne babba kamar fadin Allah da ya ce wata Ali Ibrahim faman zuhiha 'anil nar wa ulil jannata faqad faza Allah ya ji wanda aka kubto da shi aka wato fusgo shi daga cikin wuta aka shigar da shi aljanna sai ya rabauta wa bal hayati dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai wace ba ce wato rayuwar rudi da wato wato rashin mai mai sai Allah yake والمعذب المنافقين والمنافقات والمسلمين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء malam عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم malam وساءت مصيرا Allah madaukakin sarki yace wa yu'adhibul munafiqi kana Allah madaukakin sarki zai azabtar da munafikai maza wal munafiqati da munafikai mata wal mushrikina da kuma mushrikai maza wal mushrikati wato da mushrikai mata azannina billahi zanna sau wanda cewa Allah mummunan da su cewa ga gidan ba alƙawari ya kai musu ba cewa in suka bi Allah za a shigar da su aljanna za su rabo ta a duniya amma ga gidan karkace ta yi to shine munanawa Allah suna munanawa Allah da cewa da abin da yawa mu'minai alƙawari ko ta ta ba a cikai ya ce ya fi son zama mun fi su kuɗi ga gidan sai kaza abubuwa shine zanna sau mummunan da su suke wa Allah sai Allah yake alaihim da'iratus sau lallai wato da'iratul sau malamai suka ce da'ira wato shine musiba shine alaihim da'iratul sau ko kuma azaba wanda take mai muni lallai za ta dawo kai wa ghadiba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fushi da su wala adahu ya tsine musu albarka ai abadahu bi rahmati ya ne zanta su daga rahama rahmata wa adda lahum jahannam sannan ya tana da musu wato wutar jahannama sa'at masira kaga wannan ayar ita ma tana nuna cewa lalle wutar jahannama tana nan dan da ba ya ga ma waidat lil kafiri wa taqul nar allati wa'idat lil kafiri to nan ba haka dalili ne da yake nuna ba wuta tana nan kuma ko wanda suka yi suke yadda cewa akwai wuta amma ba a halice ta akida ce mara kyau cewa sai ranar alkiyama za a halice ta ita ko yadda Allah ya gaya mana da annabi zuci ne wuta tana nan wa iddat lil kafiri an ta da ta aljanna ba tana nan an ta da ta to shine wa sa'at masira lalle ba koma ta muna ne idan ta kasance ita ce wuta jahannama sai Allah ya ce ولله جنود السماوات والأرض na وكان الله عزيزا حكيما Allah madaukakin sarki yake wa lillahi junudus samawati lalle rundunonin samai gaba daya na Allah da yake ne malaiku wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu saboda haka yawan malaiku akwai mun sha bada annabi alaihi salatu wasallam yana cewa waɗanda suke baitul ma'mur kafin mu zo tura wanda suke baitul ma'mur suna tawafi na farko ba su tun farko da suka kewaya suna nan suna jira har yanzu a dawo kansu annabi yace kuma ba za a dawo kansu ba har kiyama ta kai saboda yawan malaiku kawai na farko sun yi suna jira a dakan su su yi tawafi na biyu amma har kiyama ta kai ba za a dakan su saboda yawan rundunar Allah saboda haka rundunar sama kenan malaiku yaji duk mallakar Allah ne wal ardi da nakasa da mu da dabbobi da waɗanda ake gani da wanda ba a gani da cututtuka duk rundunar Allah ne in ka samu yan gayi suka je suka gaya ma cututtuka ba um, ba zuwa ake a cikin lab a gano za ga tana boci a gaya ma rai da ita saboda haka runduna ce ta Allah har wanda za a sa magnified glass ko kuma microscope a gano duk za ga boci suke to Allah ya san da ita su yanzu wani lokacin za a je a daga daga nan ma ba a gano wasu ba amma Allah ya san da kayansa kuma shi ya aiko ta to sai Allah madaukakin sarki yake wa kana Allahu azizan wane mutum lallai ubangiji ya tabbata azizan mabuwayi wanda ya fi karfin kowa ba ga ba kudin jizo ne kuna takama da makamai da suka baki yanzu kudin jizo ko rasa yadda za su yi a ya kamata ku gane cewa lallai akwai Allah domin kudin jizon nan ba ku kuka halice shi ba wanda ya halice shi ya ba shi aiki shi kuma aikinsa kawai ya gantsara muku jizo shi ne kawai abin da aka turo shi yayi shi ne biyayyarsa ga Allah ku ya ce ku yi masa Allah ku ku yadda da shi kun ci to ya turo su kudin jizo jizo ku shine sallarsa an fahimta da kyau ko to shi ne Allah madaukakin sarki yace mabuwayi ne yafi karfin kowa wallahi alazim kaga kana abu Allah ya kyale ka rabuwayi da kai amma yanzu zaka ji mutum yana wayo Allah na yanzu nan Fir'auna da ya gama siyasa shi ma ai kaga koma yayi. Da Allah ya gaske shi sai ganjura kai ba su shahada. Saboda ni Allah ya turo da rundunarsa. Run saboda kafin da Fir'auna fa ruwan da ake gani na teku. Jikin da yake yasa aka yi maka raga. A nan yake huta. Da wannan ruwan da yake jin daɗi da shi da yamma, da shi Allah ya ba azaba. to wallahi Allah ya ga dama da abin da kake taka ba da shi za a dauran ka to shine yace wa kana lahu aziza Allah mabuwayi ne ya fi karfin kowa hakiman kuma mai yakewa sai Allah yake ni
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتكبروه بكرة وأصيلا Allah yake inna hakika mu arsalna ka mu aiko ka shahidan nan ka zama mai shaida wa muwankiran kuma mai yin albishir wa nadiran kuma ka zanto wato mai gargadi shine hikimar aiko annabi alaihi salatu wasalam kun ga wato annabi alaihi salatu wasalam ko wanda yake da'awarsa idan aka tiza ne sai a hura sai bayanin aljanna kuma ya bayanin wuta saboda aka in je rigar annabawa ka dauka kai ma to abin da ake bukata shine kai gargadi kuma kai alhiji kada ka zama mai korewa ko laifi yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunziru haka hadisi ko yasira wala tu'sira hadisin ma cewa ku rika saukakawa kada ku sananta ku rika yin alhiji kada ku kore mutane daga addini ko da yake ka zama mai alhiji to shine wannan shahidan alal khalqi wa to rije da ne akan halitta wa mubashiran lil mu'minina kuma mai alhukin ne ga mu'minai wa nadiran kuma mai gargadi ne lil kafirina da kafirai kamar da mun biya irin ayar a suratul ahzab sai Allah yake ne bi tu'minu billah Allah ya muku haka ne don ku yi imani da Allah madaukakin sarki wa rasulihi da manzansa in ka gane farkon biyin nan to kan gaba ba zai rikita ka ba bi tu'minu billahi wa rasulihi shugaban ayar wajen fassara ba zai rikita ka ba cewa don su yi imani da Allah da manzansa abin da yasa kalmomin gaba ya Allah yake wa tu'azziruhu sannan kuma ku taimake shi to kaga ayyar azamiri ya hudu ila man Allah au ar rasul sai ka duba ka gani wala a taimaka ana taimakon annabin sa za ku taimaka dan ku karfafe shi ku taimake shi in yace a fito yaki ku fito wa tuwakkiru ku girmama shi wa annabi alayhi salatu wassalam wa tusaddihu da nauki mata tasbihi wa la wa yawa kaga annabi ba da tasbihi ai na Allah ne wannan bangaren kuma wa tusaddihu ku yi Allah tasbihi bukura da safe wa ajilan da yamma shine karatu saboda haka ayar ka dauko abubuwa biyu kuma ta raba kowanne an ba shi hakkinsa shi za ake faɗa ko da yake karka dau alƙin annabi ka bawa Allah karka dau Allah ka bawa annabi alaihi salatu wassalam kuturi domin shi annabi bawa amma a bayan ya fi kowa girma shi kuma Allah Allah ne wanda yake da uluhiyya da rububiyya da asma'u da sifat shi sa da aka yi sulhu da biya wanda da cikin kafirai ya koma gurin kafirai ya uwansa yana zuwa mutane an cika ana zuwa jin labari sai ce fitra da kaisa da najashi yace duk sarakuna ne yace amma sarkin sarakuna wannan bawan Allah da muka baro ba fa musulmi bane yace ranar da Allah shine sarkin sarakuna yace idan ya bada umarni bi ake idan ya hane haduwa ake idan ya tafi kafin ya yarda tafi ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammadin yace ranar da Allah ba taba ganin wasu mutane da suke son wani a duniya irin yadda sahabban annabi Muhammad suke son sa ba yace idan suna gaban sa yadda kasan tsuntsaye ne a kawunan haka ya fada yace saboda nutsuwa kafiri ne ba bai wannan magana al'aqu ma kan da dina ada gaskiya shine abin da abokin gaba ya fada a kan wannan shine sahabban annabi shi za duk ayar da kaji an zuwa ce a girmama annabi a girmama annabi a bashi ai maka da sabai sun yi ku tashi ku yi kaza wallahi da su ake shi ne layi farko kafin ta zo kanka sun yi kuma to shi ne wata sabbi au bukrata wa asila sai Allah yake
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما Allah madaukakin sarki yake innal ladina yubayi'unaka lalle waɗannan da suke babu baya inna ma yubayi'una Allah to ka sani cewa Allah suke mu baya me yasa saboda Allah da kansa yake man yudi ar-rasula faƙada a ba Allah duk wanda ya bi manzon Allah to Allah ya bi wani in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah saboda haka in ne kama annabi alaihi salatu wasallam to kama Allah biyayyar annabi alaihi salatu wasallam biyayyar Allah ba ta yiwuwa sai an ba annabinsa to shi ne yake duk wanda suka yi mubaya suka yi ma mubaya nan inna ma yubayi'una Allah lallai mubaya da suke sun yi wa Allah ne yadul lahi fawqa aydihi annan Allah madaukakin sarki yana sama da nasu wa man nakasa duk wanda ya warware alƙawari kuwa fa inna ma yankutu wato ala nafsi kan zai warware alƙawari kan zai yawa eh in ka ba Allah ba kan zai yawa kar ka dauka ba ka gani ko da da muka kai wani bawan Allah makabarta a nan garin kaya abin da yawa ni sha'awa da wasu ɗan mana suna biyo su a bayan nabi suna faɗa kenan kuma irin darasin da ake cewa koya ke idan aka kai mutum makabarta sai din yake cewa ka ga yanzu ba mun kai jiki kenan mun aje shi kai irin wannan tazkirin annabi yake so a rika yi wallahi magana ta ta ba ni sha'awa cewa ka ga yanzu ba shi kenan mun kai shi mun aje shi kai to wannan tunanin ake so rika zuwa wa mutane ka gane cewa in ba ka kai ka wallahi zalilin jari illa mata wa anna sa'ayu zubaira wallahi daga ranar duk ƴaƴanka da jikoki ba wanda zai iya kwana da kai a gurin babu an biyo an maka da kai dai aikin ka aikin ka ne zai tsaya ka da ba haka annabi ya faɗa duk wani mai imani da tuni da baya tuno baya jin tsoron wannan rana ta yana da sauran sa wallahi ko ko ko shekara ka bakwai shekara ka goma sha bakwai ashirin in dai ba ka tuno wannan ranar da sauran ka domin kar ya ka mutu baki kenan ba shi karfin hali ne za a za a rika tuno kan kai wani abu za a rika tuna kan lokaci bayan lokaci in kana da wani abu da ka bari watan kana al-ahibbatu ba'da akli wa kan kana azaban baliyatin haka mai zuhudi yake dan uwa na jini ma sun ban sun manta da mu bayan kwana goma wa kan kana azaban yake mun fara zama kasu zuwa bali ya ce rubuce ga bu a cikin rani wannan tunanin ake so karfi to shi ne Allah madaukakin sarki yake duk wanda yayi wannan to kansa yawa sai yake wa man awfa bi ma hada alaihi Allah akwai wata kira da ta zo bi ma hada alaihi Allah alaihi Allah bi ma alaihu duk ma'anar da ya kuma duk wanda ya cika alƙawarin da yayi wa Allah madaukakin sarki fadayutihi ajran azima dan aka Allah madaukakin sarki zai ba shi lada wanda yake babba shi ne yake da ayan nan ta cikin tauba inna allaha shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtiluna wa yaqtalun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم an nuna mun lokaci yayi awwal da muka fara dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba daukacin sarki ya yaje mana muna ta'aziyya ga junan mu kamar yadda na faɗa jiya ni ina faɗa cewa na yi rashin masoyi kwarai da gaske a dattijo malam malam Suleiman da yake zuwa karatu na ce bayan rasuwa na jigar ba ado ko shakka babu yana cikin wanda zan lissafa su a cikin masoya ta tabbatar ne a zahiri suna kaunata sosai malam suleiman kowa ya ga irin alkhairin da ya shuka wata ya taba gaya mu ina yau kada wannan dan zama yake ya gaya ba cewa abin da yasa ya dage yanzu yake neman ilimi yake saboda yake malam tun da mataki nake neman kuɗi yake har na tsufa yake kuma ban tara ba yake yake da ilimi nake nema na tabbatar da zuwa yanzu na samu wani abu yake amma ina so Allah ya karɓi rayuwa ta ina neman ilimi shi ka rabu da duk inda ake karatu ji mutane ke da ni karfe shi da ya tafi gurin ko bakwai ba ya sallah zai je zauna ya jira kuma in ka zo ya ja zuwa wannan makaranta in ce ko a kama ruwa ya ce ai na yi alwala alwala ce ke kawo sannan kowa ya san yara da manya in ka gaishe shi sai ya ce assalamu alaikum sai ka fara sallama an kana so ku gaita bi yara sun ba gane shi a haka ake gaya mun wani abu cewa ana gobe ko kafin da zai mutu akwai gida sun ka tsallako daga gidansa da ake ginawa ana gyara sai wani yake masa ka wani gida ne kyau am sai ya haba ai gida ne kyau yana yana aljanna ake gaya masa gida ne kyau ai yana aljanna bai fita shi ne mutu da yake wannan magana ka ji ko ranar laraba ya mutu kuma ranar juma'a awa arba'in da takwas muna roƙon Allah madaukaki an ce satin da yake ma ya zo nan aka ce ba ai ba ka ana yi gobe zai rasu dan dan da yake cewa ya ba da shi lafiya amma yana gaya wa dan da cewa malam yake ba bai da lafiya aka ce baba ai kai ba ba ka da lafiya malam yake ba bai da lafiya ko kuma me ne tawa domin a roƙo Allah madaukakin sarki wato wanda ya masa murna kwarai da gaske domin yanayin rasuwarsa na farko burin da yake da shi Allah ya karɓi rayuwarsa yana neman ilimi Allah ya cika ba sannan sai ya sa bar cuta da jeriya kuma ya sa bar irin ta shahada domin da ciwon ciki ya mutu ciwon ciki ne aka ce ya ce da shi a nan lokacin sannan Zainab Balawa Zainab take gaya mun cewa idan yayi aka yi karatu aka koma sai tare yayansa sai musu tambaya tambaye shi akai ko wata matsala a karatu idan suka fada ba dai dai ya ga abin da aka ci wani irin wannan rayuwar muke sha'awa wallahi muna roƙon Allah ya yaje masa Allah madaukakin sarki ya sa wato inda ya je tarar tabulan muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da kofin sa madaukaka abubuwan da na alkhairi da ake ta faɗa Allah ya tabbatar masa kayan da kuma Allah ya kula da su Allah ya haɗa kai Allah ya sa su yi ɗabi'u irin naka masu kyau muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da ɗaukaka sauran iyayen mu da tare da muke tare da su ba su ke kawo da yawa muna kallon su ko da yake muna roƙon Allah ya ƙara musu tsawon kwanan da muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da ɗaukaka Allah ya ƙara musu lafiya ya ba su tsawon kwana mai amfani kuma Allah ya kare mu da lafiya ya ba mu tsawon kwana da amfani akwai shi daga cikin ICT din mu malamin mu da ake cewa Tita shi ba masa rajuwa ya tafi Kaduna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaje mu Allah madaukakin sarki ya ba mu tsawon kwana da amfani ya kauce na mu zuwa muna roƙon Allah da jina ya sake hawa da tsofin da matsaukaka duk bukatun mu na alkhairi Allah ta biya mana muna da marasa lafiya gida da asibiti Allah ka gani Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu abubuwan da yake damu muna roƙon Allah da jira ya tajawa da gobin da madaukaka Allah da nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon hujja Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon hujja maza muna roƙon Allah da jira ya tajawa da gobin da madaukaka kun ji rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana wannan da suke da wato neman sana'a da aiki da masu neman wato admission a makarantu Allah ka taimake su muna roƙa da sunan su kyawawa waɗanda suka ka aure a gaban waɗanda aure ta kuwa gaban Allah ka shiga na wurin yau za ku ga ɗan injiniyan ya zo hutu ya zo an daɗe da yawa wasu na tambaya cewa kaza kaza to ba ma hankali ne amma dai ga shi yau hutu ya zo muna roƙa Allah mu roƙa sarki ya ga ya hutu gajeren hutu ne da hutun sa lafiya ya koma gurin aikin sa lafiya akwai masu tambaya da yawa cewa ina ba mu su talakasu to yau ga can a can kun gan shi ya zo muke shi ma mahaifiyar ta yi ta jinya sai ya sa tun da aka sallame shi daga asibiti muna roƙa Allah ya ƙara masa lafiya Allah mu roƙa sarki ya karɓe da shi ma Allah ya ba shi lafiya اللهم علمنا في أوعالنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين يا الله Thank you.